الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara hada fuskokin ma daidai wannan rana da muke karatu cikin littafin mukaddima ta malam Birsala mukaddima da malam yake yi mana ita domin ya bayani kan aqidar annabi da sahabbai da wanda suka bi su da kyautatawa idan ba a manta ba wancan sati biyu da suka gabata mun yi karatu ne a gami da sinadi yau insha Allah za mu karasa karatun da ya mana saura kuma mu ci gaba daga inda muka tsaya malam ya ce wa annas wa annas sirata haqqu daga ci abin da muka imani da shi shine siradi gaskiya ne yajuzu al-ibadu bi qadari a'mali bayi za su tsallake wannan siradi din gwargwadon aikin su bana juna wanda za su tsira a wannan siradi din mutafawituna za su zama sun sha bamban fi sur'atin najati wajen saurin wato tsira fi sur'atin najati alaihi min nar jahannama wajen saurin tsira da za su samu daga wutan jahannama wa qaumun aw baqatuhum fiha a'maluhum wasu mutane kuma ayyukan su za su halakar da su su tsaya nan tsibe shi kasa zuwa gotan jahannama wal imanu bi haudi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kuma min imani da tafkin annabi tafkin sana alkawfara tare da hu ummatuhu al'umma za ta gangara zuwa garin tafki la yadma'u man shariba minhu duk wanda ya sha daga wannan tafki ba zai ƙara yin kishi ba wai zadu anhu za a kange daga wannan tafki man badal da wanda ga wanda ya canza addini wa gayyara ko ya bada baya wa annal imana qawlun bil lisan kuma imani wato furuci ne da harshe wa ikhlasun bil qalbi kuma tsarkake zuciya ne wa amalun bil jawarih kuma wato ayyukan kafai ne yazid bi ziyadati al a'mali imani yana karuwa da karuwan aikin da'a wa yanqusu bi naqsiha kuma wato yana tawaya da tawayan aikin da'a baya kunu fiha naqsu wa biha ziyada sai zama a cikin imani akwai tawaya in an yi aikin zai sa ya tawa ya samu da kusani da wa biha ziyada kuma a cikin shi akwai ƙari malai ce wala yakmulu qaulul iman fadan imani kadai ba zai cika ba illa bil amal sai mutun yayi aiki wala qaulun wa amalun kuma aiki da wato furucin baki da aiki na gabai ba za su cika ba illa biniya sai yayin da aka tsarkake ba Allah ta'ala wannan aiki din wala qaulun wa amal kuma wato ayyukan harshe da kuma ayyukan gabbai waniya da kuma ayyukan zuciya ba za su cika ba illa min wafaqati sunna sai yayin da aka wato aka dace da sunna a in za a tuna wata sati mun yi kowace wata sati biyu da suka gabata abinda muka yi karatu akan sa shine siradi mun tsaya gami da wato wasu bayanai da muka fara yi akan siradi ba mu gama ba yau insha Allah za mu dawo mu ci gaba da wannan bayani namu a siradi kamar yadda muka faɗa a wancan zama gada ne Allah ta'ala ke shimfidawa a saman jahannama a'a siradi nace gada ne ubangiji ke shimfidawa a saman jahannama shi suke kira wata a duk mutane da bayi duka za su cike zuwa ga wannan kowa da kowa sai ya sai ya shallaka wannan gada duk illa iyaka ne a bayi za su tsinci kansu a lokacin a cikin wata duhu iya wato hasken da zaka samu shine iya imaninka idan mutum na da imani to zai iya tsallakawa kuma bai da imani ba zai iya tsallakawa ba kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim maza Allah ya ishara zuwa ga wannan kuma Allah ta'ala da ma ya riga faɗa a Qur'ani wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma yunajjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jafiya Allah ta'ala yake cewa babu a cikin ku face sai ya tsallaka wannan siradin wato sai ya je an ce kowa da kowa da yan wuta da yan aljanna da musulmi da kafiri kowa sai ya fito wannan siradi din a nan ne Allah ta'ala kuma zai sanya yan wuta su kuma su tsaya su yi ƙasa su zama a a cikin wuta Allah ta'ala kuma sai ya tsayartar da wato masu takawa masu imani a wannan kamar da muka faɗa iya wato yanayin darajar imanin mutum iya yanayin da zai sauri ya tsallaka wannan wannan siradi din wato akwai akwai wato sha bamban ta fuskan wanda ya kowa girman imani wanda zai fi zai tsallakawa da wuri zai fi tsallakawa da wanda kuma dama wato sai an yi babawa da shi to wanda kuma Allah ya tsare mu saboda haka wato malamai ke cewa daga cikin abin da yadda wasu za su wuce akwai wanda zai wuce kamar walƙiya mazala yake ya faɗa a cikin sahihi a cikin hadisi ingantacce cikin sahihi muslim yake faɗa ke cewa akwai wani wanda zai wuce shi kamar walƙiya kawai kawai kamar ka ce bismillah ya wuce abin sa saboda wato imanin sa ya riga ya kai wa wani wanda zai wuce kuma kamar iska kaga shi ma yayi da sauri wani kuma zai wuce kuma kamar wato ayarin wato tsuntsaye kamar tsuntsu shi ma dai wuce da sauri wasu kuma wato sai an ta wato gwagwagwa da su sai wato wannan makatu da ubangiji ya sanya sai sun ta cikin naman jikinsu an yi kamar za su za su dilbe su cikin kasan wutar jahannama amma kuma Allah ta'ala sai ya karbi addu'an bayin shi nagari addu'an annabawa da suke cewa Allahumma sallim sallim annabawa suna cewa ya ubangiji ka tseratar ka tseratar Allah ta'ala sai ya amshi addu'an su duk da haka shi ma dai in yana da imani to zai zai tsallaka su waɗannan kafirai ne da azzalumai manya su ne za su yi ƙasa wato Allah ta'ala ya bar su shi sama da cewa qaumun aw baqatuhum fiha a'malu wasu mutane wato ayyukan su za su halakar da su aw baqatuhum ay ahlakatu ayyukan su za su za su wato halakar da su da kuma wato munin zuciyarsu zuciyarsu ba ta da alkhairi zuciyarsu sun bana kafirci sun bana duk wasu wato miyagun ɗabi'u wannan shine abin da tabbata a cikin hadisi dake cikin as-sahih hadisin ibnu shahab az-zuhri daga aba ibn yazid al-laythi daga abu huraira wato annan malam amsar bayanin cewa wato da ake cewa idan kafiri zai shiga aljanna da kuma zai shiga ta kofar aljanna kwarai daga ciki aka gaba kaga tunda sirajin nan za a ketara wanda bai da imani ba zai ba zai ba zai ba zai tsallaka ba shi duk wanda bai da imani to kamar wannan siradin anan zai tsaya Allah ya tsare mu hadisi ya tabbata a cikin as-sahih manzo Allah yake cewa wa yadribu baina dhaharani jahannama za a shimfida wato wannan siradi din a saman jahannama kuma a tsakiyar jahannama baina dhaharani jahannama din kenan fa akunu ana wa ummati awwala man yujizuha sai ya zama ni da al'ummata ni da farko wanda zai ketare inji manzo Allah wala takallamu yawma idhin illa rasul ba mai yin magana a wannan rana sai annabawa sai manzanni wa da'awar rasul yawma idhin suma addu'an su a wannan rana Allahumma sallim sallim ya Allah ka tsiratar da bayinka Allah ka tsiratar da bayinka mazala ce wa fi jahannama kalalib a cikin jahannama akwai makatu da za su rika janye bayin da suka sa'a ma Allah ta'ala mithlu shauki sa'adan kamar wata wata kaya ta sa'adan mazala ce har ra'aytum sa'adan ai kun san sa'adan ba kun santa ba fa qalu suka ce na'am ya rasulullahi lalle mun santa qala fa innaha mithlu shaw mithlu shauki sa'adan ghara annahu la ya'lamu ma qadru izamiha illa Allah sai dai ba wanda ya san girman wannan kaya sai Allah ta'ala Allah maza da yake cewa faminhumul mubaq bi amalihi akwai wanda aikin shi zai halakar da shi kaga ina ma da samu aw baqatu wa amalun kenan aikin shi zai halakar da shi ya bashi a wurin aw al mufaq bi amali akwai wanda kuma aikin sa kuma zai tabbatar da digadigan sa aikin da yayi alkhairi ko da ya zo yana yana zamewa to wannan aikin zai ce wa cikin shi har sai ya fita har sai ya tsallaka wa minhumul mukhardal akwai wanda kuma zai tsallaka amma kuma wato sai wannan makatubin sun yi kace-kace da shi shine al mukhardal aw al mujaza akwai wanda kuma zai zai hadu da wato sakamakon aikin sa da yi a duniya na sharri shi ma dai a wannan wurin za a kuncincine shi ya fita da kyar wannan kaga anan an faɗa cewa annabawa suke nan addu'a ne cewa Allahumma sallim sallim annabawa wato kaga ba karamin ceto za su yi a wannan rana ba mutum ma ba zai sai tsallaka wani siratin ba sai da ubangiji ya amshi ijaba ya yi ijaban annabawa tukuna akwai hadisi da ya tabbata da ya zo a asirar tirmidhi da ake cewa su kansu an wato mummune su ma gaba su koma suna yin addu'a irin na annabawa hadisi yana cikin wato sunan tirmidhi ta hanyar abdurrahman ibn ishaq daga an-nu'man ibn sa'ad daga muqira ibn shu'bah maza Allah yake cewa shi'arul mu'min ala sirat alamun da ake sanin mummune a wannan rana da ita shi ne sai rabbi sallim sallim ya ubangiji ka tsirtar ka tsirtar wannan sanadinsa akwai abdurrahman ibn ishaq al-abbad al-qurashi yana da saduku ne amma wani lokacin ka zo da manakir kuma shi kadai ya kadaita da wannan ruwayar kaga ruwayar da ya fi shahara shi ne a ce annabawa ke addu'a amma a ce kuma hadda mu'mini ya ce addu'a bai zo ba sai ta hanyar wannan murawi abdurrahman ibn ishaq al-qurashi shi sa imamu tumi yake cewa hadha hadithun qarib kamar yana raunana shi amma idan ma ya inganta tunda dai ba saduq ne shi in ya inganta to abinda ake magana shine wa idan mu'mina su masu tsallaka to za su ji ko annabawa suna cewa Allahumma sallim sallim su ma sai su dinga koyi da annabawa sai zama annabawa su zama limaman su kenan ko kuma ya zama abinda ake magana shine shi'arul mu'min shine wato alama na mu'mini a wannan rana shine wato za su za su ga yadda Allah ta'ala zai tsayar da su ta hanyar karban addu'an annabawansa wanda dai kowanne aka ce babu wani matsala game da shi duk wanda zai zama ya tsayarta daga wannan sirari din wannan gada din to yana daga cikin ma'abuci imani da takawa duk wanda bai da imani da takawa to Allah ta'ala bai tsayar da shi ba sai dai kamar da akan sani imani hawa hawa ne imanin annabawa sama yake kololuwa sai kuma imanin siddiƙai sai imanin shahidai da kuma salihan bayi duka amma duk da haka dai duka za su yi tarayya a wajen za su tsira daga wannan wato sirari din abin da ya nuna mana haka shine farin Allah ta'ala thumma yunajjil ladina taqaw Allah ta'ala yake cewa sai mu tsayar da waɗanda suka yi takawa amma su kafirai a nan za a basu kafirai tun daga nan ne za a fasi ƙasa daga nan kuma shikenan kaga babu fita Allah ya tsare mu shi Allah ta'ala yake cewa nazaru zalimin fi hajibiya to anan kaga an bar kafirai su kuma mummunai sun riga sun ƙara jirgawa gaba to anan ne kuma mummunai za su ƙara jirgawa wajen abin da inda ake cewa alƙantara shi ma wani wani gadan ne gada ce guda biyu akwai siraɗi babba wanda anan za a baka kafirai su kuma idan aka matsa can kuma akwai wani gada guda biyu na biyu shi kuma ana kirshi alƙantara hadisi a mummunai idan suka je za su tsaya akan wannan gadan su ma ita wannan ƙantara wannan gadan tana tsakanin ta ma jahannam da aljanna ne tsakani yake Allah ya tsare a nan Allah ta'ala zai ce to kowa ya tsaya ba mai dan aljanna ba zai shiga aljanna ba sai wato ayin kisasi idan akwai wani zalunci da mutum wani ke da shi akan dan uwansa to ubangiji ba zai bari ya shiga aljanna ba sai kowa ya ambashe masa wato daga wannan za ka gane cewa wato a lamarin ubangiji ba wasa ne ba ubangiji wato ba bai zalunta bayi baki da wato hatta yan aljanna za su shiga aljanna wato sai an ce ba tsaya a sake yin kisasi sai an yi kisasi sai an tsarkake su sai an wanke su an tabbatar ba wanda zai shiga da hakkin wani kuma an tabbatar wanda tun zuciyarsu an wato tsarkake su daga nan da tun zuciyar wani iya na mummunai ne ji wasu malamai iya na mummunai ne ji wasu malamai an bar kafaran a can baya iya na mummunai ne sai dai ana maganan akwai magana ko rike bari mu karanta hadisin tukunna sai mu faɗi abinda malamai ke faɗa amma dai abinda malamai ke faɗa game da wani shi wannan kafara din wannan gada ta biyu amfanin shi shine wato a tsarkake mummunai daga cuta na hikidu da adawa da hassada duk da wani cutar zuciya da wani mugun hali wani wato wani abin da zai jawo in an shiga in dinga jin cewa wani ya taba zalunta na a duniya to wannan sai Allah ta'ala tsarkake kowa da kowa tukuna sannan sai a shiga hadisi ya tabbata a cikin as-sahih sahih al-bukhari daga Abu Sa'id al-Khudri daga manzon Allah manzon Allah yake cewa ya kharusul mu'minuna minan nari wato su mu'minai za su tsira daga wuta fayuhsabuna ala qantaratin bainal jannati wan nar sai a sake tsaye da su tsakanin wannan gada dake tsakanin aljanna da wuta fayuqtasu li ba'dihi min ba'd sai ubangiji ya ce za a yi kisasi ne za a yi wato za a biya ma kowa zaluncin da azalimi din ya zalunta wani wanda aka zalunta to shi shi ma zai nemi kadin sa a wannan lokaci madalimu wa madalimu kanat bainahum fi dunya zalunce zalunce ne dake tsakanin su a duniya hatta idza hubbibu sai an tsarkake su wani ku an wanke su ofina lakum fi dukhul janna sai a ce ku je ku shiga aljanna yanzu fa wallahi nafsu muhammadin bi yadihi mazala yake cewa na rade da wanda wato ran annabi muhammad ke hannunsa la ahaduhum ahada bi manzilati fil janna bi manzilihi fil janna dayan su dayan daga cikin mu'minan kowanne daga cikin su ya fi sanin gidan shi na aljanna minhu bi manzil bi manzilihi kana fi dunya akan gidan shi da zai samu na na gidan duniya wato gidan shi na duniya ba wanda ke kukuta hanya ya makuwan hanya inda je gidansa to yadda zai gane gidansa na aljanna ya fi fahimtar aljannan gidansa na aljannan akan fahimtar da zai yi ma gidansa na duniya wannan wannan isasin da za a yi malamai suka ce ba shi ne isasin farko ba in za a tuna a can bayan makaranta hadisi ai da ake cewa za a yi kisasi na farko yadda kowa da kowa wato Allah ta'ala da yan aljanna da yan wuta da mutanen kirki da mutanen banza za a tsaye da su kowa sai ya biya kadin zaluncin da ya maɗan uwansa a kafin wajen mizani tukuna wannan wannan a harsatun tsayama ne in zo an gama hisabi ubangiji yadda ka faɗa mizanin za a yi hisabi idan aka yi hisabi to daga nan kuma zai ubangiji ya shela in za a cira makar hadisi zai shela ka cewa babu to zai zama wani daga cikin dan wuta ya shiga dan wuta ya shiga wuta ba ko wani daga cikin yan aljanna sun shiga aljanna face akwai wani hakki a wuyansa sai ubangiji ya bi kadin ya bi wannan kadin to a nan suke tambayar manzo Allah mun kanta hadisin a baya to ya za a yi bayan za a je ba a da wasu abubuwa sai ka ce bil hasanati was sayyi'at ladin dake a lokacin da kuma zunubai su za su yi wato su za su amfani idan ya zama mutum yana da wani lada sai ya dauka ba dan uwansa in kuma ya ladan sun kare a daukar zulubin dan wasu a jibga masa kaga anan ne wato wani zai waye gari ya samu alkhairi ya tsammani zai shiga aljanna sai kuma a dawo da shi zama kuma daga cikin mutane za su za su zama yan mutane hagu to wasu malamai suke cewa wannan ba kaga na kankara nan wannan wanda za a yi tsakanin mumunai ba shine wancan ba shi wancan kaga ai yana gadar mutum shiga wuta amma shi wannan abinda wato ake yi shine azalimin za a wato sakan kama za a wato sakan kama wannan wanda ya zalunta duk in ubangiji sakan ka masa amma kuma duk da haka wannan yadda za wannan hisabi da za a yi ba zai zama ya zama ya daidaita shi ba ya daidaita mushi duk wannan lajadakin nasa sai dai watakila a ce in da ta yana daraja ta sab kololuwa ne to daga baya saboda zalunci da aka dan rage ma rage masa ya dan dawo dan kusa daraja ta kusa shi kuma wanda aka zalunta shi yana da shi yana da daraja ta kasa shi ma kuma saboda an wani an zalunce shi a ƙara ɗaukaka mushi daraja wani abu makamancin wannan amma ba na suke cewa ba wai hasanan za zai kare ba ne kyawun aiki nasa ba karewa zai yi ba saboda ya riga ya tsallaka babban siradin wannan shine imamul qurtubi imamul qurtubi yana da littafin a tafkira shine yake faɗan wannan magana yake cewa wannan siradi ne na biyu da mu'mine su kadai za su tsallaka kuma wato idan aka zo ana biyan kadin abinda kowa ya suka ma junan su to wannan ba zai sanya kuma ya zama duk kyawun aikin nasu duka ya zama ya kare ba ubangiji bai ga dama kyawun aikin su ya kare a wannan a wannan ranan ba a saboda haka sai ya zama akwai ƙari ma azalimi akwai ƙari ma wanda aka zalunta akwai kuma tawaya ma wanda kuma shi ya zalunci da al-imam ibn uthaymin shi ma yana yin tafsiri ma yana fassaran wannan hadisi sai yake cewa wato zahirin hadisin abin da yake nunawa shine kisasin ba da farko ne ba wannan kisasi ne na mummunai abin da sa ubangiji zai yi ma mummunai wannan saboda ya musu wato at-tanqiya wa tathhir ya ƙara tsarkake su ya kara wato a wanke su ya wanke musu zunubansu saboda aljanna gida ce wato na da bata dace ga masu miyagun zuciya ba to inda za a shiga akwai wani dan wato tsatsan zuciya akwai wani hikidu to kaga bai dace mutum shiga aljanna haka ba to sai Allah ta'ala sai ya sanya a wannan wajen ya zo da wani abu da zai wanke su shine kaje ubangiji na cewa naza'na ma fi qulubihim min ghillin yatwanan ala sururi mutaqabilin zamu cire wannan abu da ke tsakaninsu na gilli to malamai suna cewa wannan gillin inda za a cire shi shine wajen wannan sirati na biyu kantsara da maza Allah yake magana saboda haka haka ubangiji ba zai zalunci kowa ba su ko su ko dama wato kafare su an riga an basu a can Allah ta'ala ya tsare mu a wannan nomination sai a zo a verification
Allah ya tsare malai ce wal imanu bi hawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam taribuhu ummatuhu mun kuma imani da tafkin manzon Allah wanda al'ummarsa za su za su gangara zuwa gare shi har zuwa ga zuwa ga ƙarshen abin da malam ya faɗa lafazin alhaw yana nuna majma'ul ma inda ruwa ke taruwa duk inda ruwa ke taruwa to ana kiran shi alhaw tafki shi yasa wato aka kira wannan tafki da da alhaw saboda waje da mumuni za su je suna lokacin da suke bukatar su sha wannan tafki din su sha saboda wato ya musu magani ya magance musu wasu abubuwa da suka dame su da bakin ciki da ya dame su a wannan rana din malam yake cewa in aka sha wato ba za a sake samun wato wannan ban kishi ruwa ba shi wannan tafki ruwan sai daga alkaukar yake shi za muke cewa tafki na alkaukara wato ruwan sai daga alkaukar ba shi alkaukar din ba amma dai ruwan bututun da ruwan ke zuwa masa daga alkaukar wannan shi ne abin da malamai ke faɗa shi kuma lafazin alkaukar daga alkasara ne wato yana nufin yawa wato a kaman balaga ne wajen nuna cewa ruwan na da yawa kwarai daga sai ruwan ba shi da iyaka to sai daga nan da ake cewa alkautar aka ce mutum da yake da alkhairi sai ake shi ma sunan shi alkautar kuma kaga na akwai wato munasaba shi gashi manzo Allah ya ya halta mu ce mishi alkautar saboda a wannan rana alkhairin da zai mana da bai wanda zai mana ba karama ce ba shi ma kuma tafkin kuma za ka halta mu kira shi alkautar saboda wato ruwa ne wanda yake da yawa so shi kashi ba za da zaka isa mishi alkautar kuma tafkin nasa kuma zaka iya kiran wannan tafki da sunansa shi ma alkautar duk wannan ya dace to shi alkautar shi ya cikin aljanna ne sabarin alhaud alhaud kuma yana wato wajen bigire na hisabi ne shi tafki amma shi alkautar yana cikin aljanna sai dai wato shi wannan wato a tafki na manzan Allah a wato bigiran aljannan Allah ta'ala zai sanya mashi wani mizab mizab shine wani bututu wani indarado haka guda biyu manya su za su dinga zuwa suna kulkulo da wannan ruwan da ke alkawfara ne to daga nan shine kowa da kowa idan ya sha bai sake samun kishi ba wannan shine abin da tabbata a cikin hadisai ingantattu daga ciki akwai hadisi da tabbata a cikin sahih muslim hadisin Anas bin Malik Anas bin Malik yake cewa bainama nahnu inda annabi sallallahu alaihi wasallam a sa'ilin da muke zaune wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam id qafa itfa'atan sai wani bacci bacci jim haka wanda yake ba mai dade ba mai jimawa ba thumma rafa'a ra'sahu muktasiman sai manzon Allah ya dago kansa yana mai murmushi fa kullu sai muka ce ma haka ya rasulullah me ya sanya ka murmushi ya ma'aikin Allah kala sai ce nazalat alayya suratun wata sura ce aka saukan mun da ita faqara sai ce bismillahir rahmanir rahim mazala ce bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kautsar ya kanta wannan sura yanda kamar yanda wato mallan ya kanta mana a cikin sallah dazu ila akhir da zuwa karshen sura din kuma kala sai mazala ce atadibna mal kautsar kun san menene al-kautsar qulna Allahu wa rasuluhu a'lam sai muka ce Allah da manzon suka sani kala sai ce innaha naharun wata qurama ce wa'adanihi rabbi ubangiji na yamin alkawari alaihi khairun kafir akwai alkhairi mai dimbin yawa a cikin wannan tafki da alkautara huwa haudun kuma wato tafki ne da rijo alaihi ummati yawmul qiyamah wanda al'umma ta su gangara zuwa gare shi tashar kiyama anan kaga manzo Allah ya ce ya kira da tafkin da ya kira alkautar da alhaud ya kira shi da matsayin tafki shi ba saboda wato kamar wannan min babi tasmiyati alfar bi aslihi a wani lokaci ana iya kiran reshen abu da asalinsa wato ya kira shi da ya kira alkafar da alhaut saboda wato sai an fara gamuwa da alhaut za a gamu da alkafar amma hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim mazala yake cewa alhaumu yashkhabu yashkhabu fihi mizabani min aljanna wato za a samu wani bututu guda biyu a cikin shi wannan wato ruwan zai dinga zubowa daga gare shi mai wannan wannan wato a tafki din tafki shi kuma yana can aljanna akwai hadisi da yake ibn umar ya rawaito yana cikin sunan tirmidhi yake cewa al-kautsar nahrun fil janna kautsar wato wani wata koran mace a aljanna wato kaga abin da zamu in ka hada hadisan zaka gane shine shi al-kautsar yana aljanna sannan kuma da bututu guda biyu shi kuma tafkin yana wajen inda ake hisabi shi kuma bututun da shike ba wannan tafkin wannan wato ruwan da zuwa gare shi wato al'umma al'umma mazala za su take zuwa ga wannan tafki za su sha idan suka sha ba za su sake yin wato samun wato kishin ruwa ba a shi wannan tafki ala alkafar mai faffada ne idan an ce tafki shi gashi faffadan tafki ne to ina ga shi alkafar shi kansa shi gashi tafkin wato ya zai isa kowa da kowa wato ba za a ce ba za a yi tireleniya ba shi kuma abin shan shi ma mu waɗanda za a yi amfani da shi a wannan rana mu ne masu yawa ko kuna ne masu yawa wanda ba za a tireleniya ba wannan shine abin da manzo Allah ya faɗa a cikin hadisin as-sahihaini hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As manzo Allah yake cewa hawdi masiratu shari wato tafki na tafiya ne kusan kwacin wata daya to kaga dai kusan kwacin wata daya ko da ko da dai da da jirgin ba ka bace jirgin sama ko da ko da dai ba tafiya kafa ne ai ba karaman wato abin nan bace ba to in ma muka ce jirgin sama ko da shine kaga ka za ka ce ne wato distance din ya ragu tazaran ya ragu amma dai kowanne ne tafiyan wata daya a majirgin sama ai ba karaman fadi abin yake da shi ba balle wanda la ya'lamu qadaruhu illa Allah ba wanda ya san wato kadarin wannan girman abu sai ubangiji wazawa ya husawa ma'uhu abyadun min al-laban wa rihu min al-misk mazala yake cewa fada ne yana da fadi yaffan sa wato yaffa ne wato suka dare da daidai waje da wajen fadi sannan kuma ruwan safari ne kal inji manzon Allah ya bi wato madara haske sannan kuma wato kamshin sa kamshi ne mai kamshi wanda yafi al-miski wani al-miski ba al-miski inna irna wato lahira ba inda duniya ba to haka mazala ya siffata shi da shi mazala ce wa kizanuhu ka nujumi sama moda da kuma kofuna da za a amfani da shi wajen shan wannan ruwa wato kamar taurari ne a sama taurari a sama wai san ajalin su ba wanda ya san ajalin su sai Allah wato ana san a gaya maka cewa wannan ajalin kofuna da za a amfani da shi ba san ajalin sa ba sai Allah ta'ala man shariba min hafa la yaghma abada duk wanda ya sha daga wannan wato tafki din ba zai ƙara samun kishirwa ba kaga wannan shi sa mala yake ya faɗa mana yake cewa la yazba man shariba minhu duk wanda ya sha ba zai ƙara samun kishirwa ba hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim daga Anas har ila yau dai mazalla yana cewa fihi abariq adh-dhahabi wal fidda ka adad an-nujum wato a ciki akwai abin da za a yi mazubin ruwan abin da za a kan fito ruwan da shi abin da akan fito ruwan da shi kamar adadin taurari ne to kaga babu wani san kadarin wannan abu sai ubangiji wannan yana da maka cewa ba karamin tanaji ubangiji ya mummune ba amma tare da haka wani abin da zai baka mamaki su mu'tazila suna inkarin cewa ma aka wani alhauku suna cewa babu shi kaduwa duk wani siffa da manzo Allah ya faɗa kurur kurukuru karara ubangiji yana faɗa wannan siffa amma tare da haka suna cewa babu ma maganar wannan alhauku suna cewa ai ba zai yi a ce wani akan alhauku ba kawai an kusanto maka da ma'ana ne sakamako ake cewa za a baka amma dai a cewa akai wannan tafki din ba zai yi ba alqazi abdul wahab babban wanda ya fara sharhin wannan risala yake cewa idan muka je wajen su muna cewa hadisi ya inganta hadisai sai inganta kan wannan babu sai sai a wannan khabarul ahad ne hadisai ne wadaya daya ta hanyar daya daya zo ba ta hanyar gangami ba ba ta hanyar gangamku ba duk da wannan hadisin alhaud hadisi ne wata mutawatir amma da ka ji wasu na cewa hadisi ne ahad irin da wani lokaci za ka kawo hadisai yanzu a wannan zamani idan ka kawo mutum hadisi daya biyu sai ce ai shi mutum hadisi saboda hadisi ne ya zo ta hanyar daya daya ne har yanzu akwai wannan matsalar har yanzu muna fama da ita sai ce ai shi wani khabarul ahad ne shi bai da ita ba a ce maza Allah ya ce kaza zai faru shi bai da ba me yasa baka da ba ga hadisi ce ai saboda wannan khabarul ahad so babu magana ka ce wai saboda hadisi ta hanyar ɗaya yazo ba za ka aiki da shi ba sai ya zo ta hanya masu yawa ta hanyar gangami sannan za ka yi mai da shi wannan hanya ne na fadararru kaga baka da wato magabata sai mu'tazila wanda wanda kuma ya ishe ya ishe ka wato bayani a saboda haka sai suke cewa suke wa tawilin shi alhaq suke cewa su bisu da wannan tafki din ba amma ahlul haqqi ahlus sunna wal jama'a su abinda suke cewa wannan alhaqun sun tabbatar da shi yana ubangiji ya tabbatar da shi yana manzo Allah ya tabbatar da shi sun tabbatar da shi suna cewa kuma lallai kamar da malai ya faɗa wa an wal imanu bi hawdi rasulillahi tarihu ummatu al umma za su gangara zuwa ga wannan alhaqun za kuma su sha za su sha ruwan idan suka sha kuma ba su sake samun wato ishirwa ba wannan shine wato abinda ahlus sunna suke akai duk wanda ya saba kuma ya saba ma ahlus sunna wal jamaa kuma yayi inkarin hadisai mutawatirai da suka zo akan tabbatar da alhaw a malaki cewa wai zalu anhu man badala wa ghayyara za kuma a kange daga wannan tafki din wanda ya canja addini wanda kuma ya juya da baya anan abinda ake magana shine za za a kore za a kore duk wani wanda ya canza shari'a da san zuciyarsa ga shari'a ta zo amma sai mutum ya kawo san zuciyarsa kuma ya hukunta san zuciyarsa akan wato abin da Allah ta'ala da manzon suka suka suka sharhata to kaga wannan shi ma kamar yana cewa ne ba zai sha wannan tafkin alkawfar ba tafkin nan da za a sha kowa da kowa ke kishirwa a lokacin in ya sha ko ba zai ƙara samun kishirwa ba to kamar shi yana cewa wannan kwata kwata shi ba zai sha wannan tafkin ba saboda malaka ya ce wai zalu an man badala wa ghayyara ai man badala shari'a wa ghayyaraha bi ahwa'ihi wanda ya canza addini da san zuciyarsa kaga ba a bauta ma Allah da san zuciya ba a bauta ma Allah da san zuciya ana bauta ma Allah da abin da ya ga dama a bauta masa da shi ne wannan shine abin da malamai ke faɗa mutum ya canza ko dai ta hanyar yayi ridda yayi imani yana ji iri da mazuru yayi imani a farko amma daga baya kawai sai ce shi yayi ya fita musulunci me yasa ka fita musulunci saboda wasu abubuwan ka sha masa kai me kuwa je wajen wasu malamai su masa bayani su ce a shi kwata yanzu bai gane ba to kaga yanzu wannan shi ma kaga ya canza addini kenan ko kuma wanda ya zo da wasu bidoyi ya kawo wasu bidoyi a cikin addini bid'an da ba shi da hujja a wajen Allah ko manzon shi wato an ce kawo hujjar shi a Qur'ani baka da shi in an ce kawo hujjar shi daga cikin aikin ba wato manzon Allah babu kawo hujja daga fahimtar magabata na gari babu to amma kuma duk da haka kuma yana cewa ko zai bauta ma Allah da wannan abu to kaga shi kansa wannan yayin da aka je za a sha tafkin alkawtara to shi ma ba zai sha ba ya daga cikin wanda za a kange shi daga tafkin alkawtara daga cin abin da malamai ke kawowa wanda za a kange shi daga sarkin alkawara shine wanda ya fara da wani babban laifi a ban kasa kuma ya zama shine babban jagora a alifin akwai wasu laifuka da shari'a ta riga ta ta kawo wani yankan shakku ta ce wannan wannan wato shirka ne ko kafirci ne Allah ta'ala ya riga ya yanke mazan shi ya riga ya yanke ya ce duk wanda ya kaza shan giya haramun ne to kaga duk wanda ya ce yanzu ya halatta shan giya to yanzu ya fara da wata firya ce a bayan kasa to shi ma wannan ya canza ya canza wato dokan Allah shi ma zai samu wannan ceton na manzon Allah ba ko ba zai shataccen alkafara ba haka zalika na na eh malamai suna sa tuburin gaba ne gaskiya
wanke mamu
haka Eh, wasu malamai ne suke da sabani wasu suke cewa tafkin nan zai zo kafin kafin su daɗi ne so sai an je wajen tafki idan aka je wajen tafki sai a je wajen siradi idan aka je wajen siradi shike na kaga daga nan sai a shiga wasu malamai wanda kam- a zahiri kamar malam shi ma ya bi ra'ayin waɗannan malaman akwai masu cewa tafkin yana yana bayan alkaukar ne yana bayan siradi ne tunda lokacin ba watakila abin da ya jawo yasa suka faɗa haka shine ai ayin kar a manta akwai wanda wato wannan makatu suka suka suka wato fincin naman sa akwai wanda kuma idan aka je yanzu aka ce za a yi kisasi to in dai har sai bayan an yi wannan kaga to in an riga an gama komi to kafin shiga aljanna sai a ce su je wani tafki su sha sana ko su shiga aljanna fahimta ce guda biyu na malamai ba sani ba ko da ya gani na gaske haka eh abinda wanda ke ganin cewa tafki yana zuwa bayan siraki ne abinda yake yin da shi shine kaga na farko wanda suka tsallaka siradin akwai wanda aka yi ta gwagwagwa sai da wato ya ya zama ya tawaya a jikinsa ya sha wahala tukuna sannan kuma da aka je wajen wannan gada ta biyu aka ce kuma duk da aka iya da wani zalunci kuma duk da haka za a sake kisasi abu kadin wanda ya zalunta din to kaga idan daga baya ya samu wannan tawaya din to kaga ya dace kuma a ƙara kawo wani tafki da idan ya sha kuma zai ƙara sa masa kamala da ƙarfin jikinsa sai ya shiga wannan a ra'ayin wannan malamin da suke cewa haubi tafki yana bayan siradi ne amma wasu malamai suna ganin siradin yadda ka faɗa yana kafin wato alhaudu din yana kafin siradi ne sai an sha sannan kuma a ce sai a zo wajen siradi wannan fahimta ce guda biyu za mu zo mu ƙara kai ta bayani akan ta insha Allah na a na muke magana cewa ubangiji zai baya mala'iku umarni a kan ya duk wani wanda ya fara da wata firya a addini wato ko dai zo ya rida ya bar addinin nasa baki daya to bai samu ceton mazan Allah ba kuma wannan alhaud wannan tafki bai sha ba ko kuma wato ya zama baba shi bid'a ya kawo yana kawo ta mu Allah da san zuciyarsa ne shi kawai baya hankalinsa ba ta kwanci ba ta baya kwanciya sai yayin da ya kawo bid'a a addini to shi ma wannan ya haramta ma kashi ceto ya kuma haramta ma kashi wannan tafki na alkawfar daga ci kuma shine mutum ya fara da wani laifi ko da ka ga laifin asalin shi haramun ne amma in ya zama na kai ne ka zama ban jagora a ya da wannan laifin a ban kasa kamar yadda ga wanda wasu za ga suna neman su yada wasu abubuwa da an san haramun ne kamar ya ce shi ai babu ruwan shi fa zai dinga dinga gaisa da matan nan shi ai wannan wayewa ne ko abin da ya kama da wannan ko ko a ya ce wato giya yanzu kawai halal ne a shi a garinsa in shugaba ne misali ko kuma ya kawo dai wani abin da ke haramun ne kaulan wahidan ko ya halatta duwadi misali duk wanda ya ce ya halatta wannan ya- da da bakinsa da komi ya halatta wannan ko aka je wata wajen ko sarta ne ko ma me shi aka je ya- aka kawo wannan motion din yace shi ya ji ya gani a kawo shi to kamar yana haramta ma kanshi ne shi ma yayin da aka zo za a yi ceto ko yayin da aka zo za a sha wannan alhawdu ba zai sha ba saboda mai saboda ulaika humul ladina ahdathu ba'daka wa badalu al-ihdath ba yana magana bid'a bane kadai yana magana kafara da duk wata firya duk wani kasaba a addini ko dai ta hanyar bid'a din ko ta hanyar munafunci ko kuma ta hanyar wani babban zunubi kafara da shi a makasa to shi kanshi wannan ubangiji ba zai bari wato a kasha wannan tafiya alkafaran ba wannan kuma shi kanshi manzo Allah ba wai a radin kansa ba ai hadisi ya tabbata a cikin sahihaini mun karanta hadisin a baya shi ma hadisin Abu Hurairah da waninsa mazala yayin da yake ya dukufa yana kokarin ce masa habai ku zo ku zo ku zo har wanda ma bai san su ba ire-iren mu da bai san mu ba zai gane mu da ta hanyar alulan mu to zai ce ku zo ku zo ku zo gashi ku sha to daga nan kawai sai ga ana wato wasu mutane wasu gungun mutane an ce ban da su yana cewa me yasa yanzu ban da su sai a ce ai ulaika qad badalu ba'daka sun sun juya baya bayan baka sun canza addini sai maza Allah ya ce ya ce sokan sokan to shi kenan ku je ku je wato ku yi nisa da ni ku nisa da ni shi ma haka ba zai yi abin da Allah ta'ala zai fushi da shi ba da haka tunda an haramta mushi ya cece su to shi kenan ba zai cece su ba kaga anan wannan shine abin da abin da zai zai faru amma da amma mamaki kaga a yan shi'a sai ga suna amfani da wannan hadisi suna cewa wai ana wai kamar yana ishara ne akan sahabbai irin Abubakar da Umar da Uthman wai yana kamar yana cewa ne ulaika humul ladina badalu wa adatu ba'daka wai sun yi ne bayan ba musan Allah to kaga a, har wani wani wanda shi mai katu ba ya zuna cewa wai ai ashabi aka ce ba sahabi aka ce ba ai ashabi aka ce sahabbai kai sahabi kai sahabi ne wanda kaga a ko dai bai sani ba inda kare galibi yan shi a su ba su karatu ko kuma wato shi din ya dan sani amma kuma eh, wato yana sanya wani ya kawo wani wato kura yana sai kawo tarnaki shi wannan hadisin baki dai idan yana zai je ya koma asalin hanyar hada hanyoyin hadisin baki daya magana cewa yayi nayi burin da ma zan ga yan uwana suka ce mu ba yan uwanka bane sai suka ce sai ce ai ku sahabbai na ne yan uwana su ne suka zo bayan ba ni amma da ka suka imani da ni sai a nan ne la- magana yayin magana yake cewa wa- zai zo ya ceto a wannan wajen zai zo kuma ya rika bada ta- bada wato kofuna ma al'ummansa zai gane su ne ta hanyar alwala shine anan kuma yake cewa kuma za a kange wasu mutane daga gare ni kaga su ake magana kenan sunna wanda suka canja ba sahabbai ba su sahabbai ya riga ya tabbata cewa ya ma faɗa a hadisi ya ce su ne wanda suke duk wanda zai zama ya zama alburqa najiya wanda zai tsira shine wanda yake akan abin da annabi ke da sahabbai kaga sahabbai ba su a ciki kenan na ashabi ba na magana sahabba- sahabbai sahabbai ba shi sa a wani ruwaya kisa usaihabi kananan sahabbai na wato duk wanda ya zo bayan ba maza Allah ko kuma wanda a lokacin maza Allah ya yi imani amma ya rida to kaga wasu ake magana ba na magana sahabbai ba kuma shi da yake wato galibi na tabbatar a dokta na bada karatun shi a wurin na sai za ku ga kasabansu da kuma wato rashin gotansu suna da wuta kwarai da gaske idan ka ce sahabbai duk sun shiga to ainihin dai duka ba ba suna aka kira ba suna ne a dunkule sahabbai aka ce kowa to idan ka ce abubakar ya shiga umar ya shiga usman ya shiga to shi alim ya fitar da shi shi ma sahabu ne to ka kowa ya shiga kenan ka duk sai sai su shiga an an huta in kuma ka ce ai alim wani wata aya ta fitar da shi ko hadisi ya fitar da shi to shi ma abubakar da umar da usman wata aya da hadisai sun fitar da shi shi ma sun fitar da shi sun ma sun fitar da su in kuma ya tabbata cewa sun fita cewa to kaga yanzu banda wani banda wani banda wani ba mazala ne ke cewa ya rutse da wanda rai sake hannunsa ba wato ba wani wanda zai zama ya kasa tsallaka sirari daga cikin wanda ya bai a ta talce gara ba shi ya faɗa ba muka tare a baya kaga banda su kenan ana magana wannan wanda za su zo sun canza addini su ko sa bana su sun tabbatar da addini ne masu saboda haka ko dai ka tabbatar da cewa hadarin ya shiga wanda ba ba mai faɗan wannan magana sai wawa ko kuma ya ce ban da sahabbai to dama ban da sahabbai dama sahabbai su ban da su ba ba- magana ka ce akwai wani sahabi da ya rage babu babu shi kowane sahabi idan ya zo wajen nan to zai kwada zai kwada iya sararsa iya abin da ubangiji ya bashi ya bashi wa karfi zai sha abin sa kuma ya je sinadi wato tamfar bismillah zai tsallaka kawai za ka ga an tsallaka wato babu wani abin nan illa iyaka ne wanda kila shi wanda yake cewa abubakar da umar da uzun ba su shiga ba kaga wannan yana na cewa shi ya daga cewa da su ba su sha ruwa ba kenan dama ya ulai kamar ladina badalu ba adaka wahdahu Wa- wannan kafarar da bid'a zaki sahabbai ai bid'a ce to kaga ma kuma an hadisi ya ce wanda suka canja addini kai ko ka canja addini sai ka duk wanda yake zaki sahabbai shi wanda shi a wannan in ya in yana so ubangiji ya sanya shi a cikin wanda zai sha wannan tarki to ya sai wanda shi ma wannan a wato sahabban da albarka in kuma duka ɗaya musu albarka yana tsine musu shi ke haka canja addini saboda ubangiji shi cewa yi wanda suka zo bayansu cewa suke ya ubangiji ka gafarta mu wanda suka riga mu da imani to mu wanda suka riga mu da imani su ne sahabbai in ka zage su shi ke ka kana da gilli ba za ka shiga ba ba ba za ka sha wannan ruwan ba in kuma ka ci musu albarka to Allah ta'ala kuma zai zai zai sanya maka lutufinsa a wannan rana sai abinda abaye magana a alhaus zan zan ƙara bayani a kan shi alhawu wannan tafki ɗin zai zo ne kafin sirari ko bayan sirari kamar da na faɗa wannan magana ce da malamai ke yi tafkin zai zo ne wato bayan sirari ko kuma sai an tsallake sirari sannan za a tsallake tafkin magana guda biyu malamai suka- suka yi amma zahirin abin da za mu fahimta daga wato sani'in malam shi malam anan kaga ya fara kawo sirari sai kawo alhawu ya kawo tafki kamar shi yana fahimtar cewa sai sirari ya zo sannan alhawu zai zo a wasu kuma suna ganin sirari- alhawu zai fara zuwa kafin sirari daga cikin dalilin da wasu ke ganin cewa sai an gama sinadi sannan za a je wajen tafki shine wato kamar yadda muka na faɗa a lokacin wannan makatu da waɗannan wato a idau ɗin sun riga sun tsine sun tsi- sun wato tsikare wato mumi- mumini ya je wataƙila ba yi da ƙarfi sannan kuma don aka je gashi kuma wajen kamfara wannan gara ta biyu za a ƙara yin wani kisasi wataƙila ya ƙara dawowa ta mataba ta ƙasa to a lokacin yana buƙatar zai shiga aljanna ya shiga da ƙarfinsa to kafin a ce shiga aljanna sai a ce to ka je ka sha wannan tafki din wato sai zama ya shiga aljanna da karfin sa je ya shiga aljanna wannan fahimta ce daga cikin fahimtar malamai amma idan kullu wannan fahimta tana da iskari iskalin shine ai a wajen tafkin ne za a ce wasu an kange su a wajen tafkin ne gaba maganar su to kaga maganan a ce kuma mummune za su sun tsallaka wajen kankara za a kawo wannan magana ce wata take akwai iskali kwarai da gaske wataƙila abin da ya fi rinjaye shi ne a ce alhaudin zai zo ne kafin siraɗi sai an gama sha wataƙila ma alhaudin ya taimaka mummune wajen su tsallaka siraɗin to amma an aka ce sai an je kankara to kuma sai an gama kuma sai a ce kuma wani sai kaje kankara har larabawa suna yin karin magana da wani sakare jawo zan kankara wato har shi ya riga ya sha bayan an riga an sha kuma a ce ka ƙara dawowa kuma to abin ya zama wani a, wato a, akwai kwankwamakon baya saboda haka abin da ke al-zahir shine wato alhaud zai zo kafin al-asirar sai an je wata mummuni sun je wajen sun sha wannan tafiya na alkautara tare za su tafi asirar ina ka je asirar a je alkantara wannan wani gada ta biyu ina ka je gada ta biyu kuma an shiga kar kuma ta kuma akwai kuma alkautar shi kansa mummuni za su ci gaba da dabdala a cikinsa allah ya sa mu ci gaba da dabdala a cikinsa malam anan ya gama ya gama magana akan imani da alhawl yanzu ya zai shiga wani kunshi kuma kunshi ne mai muhimmanci ya kamata ku ana muka shiga a mai da hankali kwarai da gaske wannan ya daga cikin wani babban jijige lafazin matsalan kan imani da karuwansa da rabuwansa da kuma ayyukan da muke yi wannan kashin da muke imani ne ko ba imani ba wannan ya daga cikin wasu abubuwa da ake da sabani mai wato sabani mai mai zamiyar da mutum kwarai da gaske wannan har wasu daga cikin gabatan a sha'ira sun zami a wannan babu muka zo kan babun zamu yi magana malai yake cewa wa annal imana qawlun bil lisan daga cikin abin da mu'minai suka yi imani sahabbai da wanda suka yi bisa kyautatawa shine imani furuci ne a baki wato in ka ce la ilaha illallah ka yi imani wannan harshen naka yanzu imani wa ikhlasun bil qalbi kuma tsantsantawa da zuciya wato idan yayin da ka gaskata Allah kai imani da manzon Allah ka miƙa masa wuya to yanzu abin da kai imani kai a zuciyarka sannan kuma da ce wa amalun bil jawari kuma aiki ne imani bi da kuma aiki ne kuma da gabbai wato yayin da kai sallah yayin da kai azumi yayin da ka zo wucewa kaga wani dauda wato ko kuma wani abin wata kaya a kan hanya ka je ka kaula da ita to wannan abin da kai sunan shi imani mala yace cewa kuma yazidu bi zatil a'mal yana karuwa da karuwan da'a ayyuka ana shi da'a wa yanqusu bi naqsiha kuma yana wato tawaya da tawayan aikin da da kake yi kaga anan abinda malami ya maka tarifi na imani wajen ahlus sunna wal jamaa ahlus sunna idan suka ce kai alimi imani a wajen ku sai su faɗa su ce qaulun wa amalun wa i'tiqad ko qaulun wa amalun ko qaulun wa fi'lun ko qaulun wa amalun wa ikhlasun wannan duk yare na malamai abu ne daya abu ne daya suke faɗa nan kamar da muka faɗa malam ya faɗi tan tagaryan zuriyan aqidar ahlus sunna ne anan kuma yana yin raddi a fakaice ga duk wani dan bid'a da ya saba duk wani dan bid'a da ya saba a wannan babin kaman khawarij kaman mu'tazila kaman murji'a kaman da ire-iren su duk su saba a wannan babi game da maganar imani a za mu ƙara kallon shi lafazin imani shi kasa a lafazi da kuna ku ga tun daga lafazi aka sama wasu saba tun daga lafazin imani wai ma me yake nufi a yare me yake nufi imani tun daga nan wasu suka saba wannan shi ke zai nuna maka cewa to wannan matsala ce mai girma kwarai da gaske masana ce mai girma zan yi kokari kwarai da gaske in kara in takaita ta kuma in sa cikin wata lafazi mai sauki a dai iya abinda Allah ta'ala ya bani iko akwai magana shi al-iman din imani wa shi me shi a yare imani me ma'anar sa za ka galibi abin da shahara shine al-iman huwa tasdiq shine gazgatawa wasu malaman sai su ce al-iman at-tasdiqul jazim alladhi la ya'tarihi shakkun wala taraddud shine wato wato gaskatawa gaskatawa mai karfi wanda babu wani sofanan kokwanto ko wani inda inda tasdiqu man aslama lima ja'a bihi eh shi ne a tasdiqu sallallahu alaihi wasallam muna muna muna magana haya muna magana haya ne ga wanda yake zuwa littafin wasu daga cikin magabata irin su Muhammad ibn Jarir al-Tabari Abu Ja'far za ga wani lokaci yana yawan amfani da at-tasdiq da iyanan imani wannan magana ce ta malamai akan wa'a tasdiq wato ma'anarsa a yare shine gazgatawa to akwai babban malami a shekul islam ibn taimiyya a cikin kitabul iman ya yi gyara a wannan ma'anar saboda yake cewa in ka ce al'iman huwa tasdik kadai kaga yanzu bai daidai da asalin cikan aqidar ta ahlus sunna wal jama'a ba na cewa akwai furuci imani ne a ayyuka imani ne su ma su kuma sai ce kuma a ta fuskan yaran ma idan ka duba imani ba shi ne tasdik kaɗai ba na'am tasdik ɗaya daga cikin jirgin sa ne amma ba shi ne gaskatawa kaɗai ba ita saboda a larabci abin da aka saba idan aka ce kaza misali a ce alkhabar huwa naba'u wan naba'u huwa alkhabar ka kawo wani abin da yake kamar terminology afon ba terminology ba synonym ne nashi wani wanda yake kamar takwaransa ne a yare kamar a ce a a kauri da bakin jaba kaga dai wannan dai ai duk kusan istila wato muradin ne nasa to kamar wannan kamar a ce annabau alkhabaru alkhabaru ya nufin labari alkhabaru annabau shi ma ya nufin labari duk ma'anar su daya ibn tamiya abin da yake cewa ga wanda ya san larabci shi idan aka ce kaza takwara ne a wani ta fuskan ma'ana da ma'anan kaza to dole sai sun yi daidai idan wannan lafazin fi'li wato lazim ne shi ma zama lazim wanda ya san larabci in wannan mutu addini ne zama mutu addini abin da yake magana idan ka ce akhbartu fulana to zaka iya canza ka ce anba'tu fulana na ba wa da labari to in ka ce anba'tu fulana shi ma na ba shi labari kwabo da kwabo wato idan ya yi ta'addi da ba'u ne shi ma wacce zai ta'addi da ba'u shi ko a wannan a lafazin a tasdiq idan ka ce saddaqtu fulana na gazgata wani ba za ka ce amantu fulana kana nufin ka gazgata shi ba in ka ce amantu fulana ba ma'ana shi da saddaqtu fulana ba ba ma'ana su daya ba sau da yake cewa to kaga wannan yana nuna ba daidai a tasdiq ba shine imani ba na'am a tasdiq wani bangare ne nashi amma ba shine imani baki ɗayansa ba wannan kuma wato magana ce ta shekul sa'ib tamiya wanda yana da wato in ba ire sa ba da ubangiji ya musu hazzi ya musu ya ba su rabo a shiga a dinkaya cikin nasoshin shari'a ba za ka samu a wajen kowa ba sai ire sa.
wato kamar na yadda da wani kuma na yi imani da wani in ka ce saddaqtu fulan na gaskata shi in ka ce amantu fulanan wataƙila yana buƙatar aminci ne sai ka ce na amintar da shi kaga ba imani kake magana a wurin ba shi imani ai yana ta'adiyya da albamu amantu billahi amantu billahi sai ka kawo wannan bawon nan amma ka ce saddaqtu fulanan saddaqtu fi'l wa fa'il fulanan maf'ulun bihi amantu fulanan fi'l wa fa'il fulanan shi ma maf'ulun bihi to amma kaga ma amantu ba ma'anar imani yake a wani lokacin ba amma ka ce saddaqtu bi fulan shi ma zaka ce wa amantu bi fulan wannan da ya halatta a yare kuma saboda me saboda yake adi da alba sannan kuma yake adi da addalamu eh amantu lahu wanda galibi Allah in yake adi da Allah malamai suna cewa yana da mu al-islam ne ma ba al-iman wanda yake ya hau ya dana shi ba da aka dai abinda malamai ke suke faɗa idan aka ce al'iman kusan a yare za ka sha wahala ƙwai daga suka kawo wani lafazi na imani wato kawai kare a dai maka bayani mai imani a huta kuma wannan shi ne abinda malamai mana nan kaga bai tsaya ya ce al'imani ko ta suke ba bai wannan ba kawai ce al'imani shi ne wato kudurin zuciya abinda baka zai faɗa abinda kuma aiki kuma zai za ka yi na aiki da ɗa'a saboda kaga a cikin imani na farko akwai tasdiqul khalis akwai wato tsantsan zuriyan gaskatawa duk abinda Allah ta'ala ya faɗa da manzon shi suka ya faɗa shi ma ka gaskata shi shi tasdiqul khalis sannan kuma akwai i'tiraf wal iqrar al i'tiraf wal iqrar shine ka cewa duk abinda aka ga maka yadda kuma ka tabbatar da shi an ce akwai wuta ka na yadda akwai aljanna na yadda ka gaskata kuma ka ce ka yadda baka tawili ba sannan kuma akwai qabul qabul shine na karba kuma akwai iz'an iz'an shine kuma na sidda kaina na yi kasa da abin da aka faɗa na yadda cewa zan yi aiki da shi sannan kuma akwai ta'a ta'a din da'a shi kasan imani da'a shine al-imtithal abin da aka ce kai kai a tanayi kuma abin da aka ce kar kai ka hannu to wannan shine imani wannan shine imani zaka ba zai yi ka ce wani lafazi guda daya zai iya daukar ma'anar imanin baki daya ba kamar da ibnu taymiya ke faɗa littafi ne mai kyau kwarai da gaske kitabul iman dan uwana dalibai zai su duba ibnu taymiya yayi magana kan al-iman waɗannan dirrati da akan wasu nan ajiru yayi raddi akan su akan shi wanda yake da kawadan min lisani na'am kawadan min jawarin wanda kuma min lisani na'am za ka san
kawai imanin eh nufin bin lisani na'am
wa amalin bin jawarin eh abin da malai faɗa nan kenan ba eh to kaga wannan yanzu muka faɗa yanzu ya dace da abin da malai faɗa in ka ce qaulun bil lisan ka qaulun bil lisan yanzu ka faɗi la- ka- muna ce la ilaha illallah muna ce subhanallah muna ce alhamdulillah wannan kaga faɗa imani kake a baki kuma wato banda imanin akwai kuma ikhlasun bil qalbi ikhlasun bil qalbi don ba za ka ce alhamdulillah ba su face sai ka yi imani ka zarka ta cewa wannan abu za ta amfana da kai sannan kuma akwai amalin bil jawarih yayin da idan wannan Allah da kake bauta ka gaskata shi yace ka tashi ka je ka sallah laka sallah kuma malaki cewa yazidu bil bil ta'a ko bil a'mal yayin da kai wani aikin da'a to wannan zai ƙara sanya imanin naka ya ƙara kauri yayin da kuma kai wani aikin zunubi wannan kuma zai tauriye maka imanin naka da sai a daraja ta sama kuma ya dawo daraja ta kasa saboda wani wato zunubi da aka yi saboda kaga a nan abinda malam yake magana akwai al'amul qalbi akwai aikin zuciya akwai al'amul lisani akwai aikin wato baka akwai al'amul bil jariha akwai aiki aiki na gabbai saboda ka wadannan abubuwa duka imani ne kuma duka ya halitta in kaga aikin zuciya ka ce wannan aikin imani ne kamar gaskatawa kamar ikhlasi wannan duk imani ne ya halitta idan kaga wani yana yana zikiri yana zikiransa ka ce wannan imani ya halitta in kaga yana katin qur'ani ka ce yayi imani wannan sunansa imani sannan kuma idan kuma kaga wato yana yana sallah ya halitta ka ce to wannan abin da yake shi ma wannan imani ne in kaga yana ba da zakka wannan sunansa imani al'amalu salihah dakhilatun fi musamman iman da malamai ayyukan ayyuka na gargaru sun shiga cikin abin da malamai suke kira su imani a nan kamar da muka faɗa a kamar da muke faɗa muka faɗa za ku ga malamai suna samun a wani mawalafin ya ce kaulun wa amalin ya shiru wani ce kaulun wa fi'ilun wani ce kaulun wa amalin wa atiqad a nan ma da ce kaulun wa amalin wa ikhlasun a can ba a can gaba ce jawa niyya duk ma'ana su daya saboda me saboda idan ka ce kaulun wa amalin kai shiru to kaulun kuma akwai aikin zuciya akwai kuma aikin harshe sannan kuma akwai aikin kuma na gabbai kaga yanzu kaulun wa amalin wa i'tiqad ya shiga ciki idan ka ce kaulun wa amalin wa i'tiqad i'tiqad kuma shine abin da ke cikin zuciya idan kuma ka ce kaulun wa amal kai shiru ko kuma kaulun wa fi'l kamar da bukhari ya faɗa shi ma dai duka haka zaka irin irin wannan fasaran da muka yi akwai aiki na zuciya akwai kuma magana na zuciya akwai aiki na gabbai akwai magana na gabbai wani lokaci da zaka ga kamar hadisin hadisin taimama hadisin Ammar bin Yasir da wanda yake koya mishi taimama sai yake cewa ai inna ma yakfika an taqula bi yadayka hakaza ci ya ishe ka kai ka fada da hannunka wato ka fada da hannunka an ta'amala daga alqaul yaka zo na ba'dan al'amal a larabci shi kansa wannan kaga abin da zai kara zai fito zai kara samu fahimta abin da malai ya faɗa shine wato a cikin abin da muke binnewa na zuciyarmu na sakankace ma ubangiji istislami yadda da shi gaskata shi wanda duk imani ne abin da muke faɗa na yabansa alhamdulillahi rabbil alamin wannan imani ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan imani ne sannan kuma abin da kuma muke aikata na ibada mu wannan duk imani ne wannan ga wanda ya ya duba ya ga nasoshin shari'a haka zai gani shari'a haka ta riga faɗa amalun qaulun wa amalun wa i'tiqad haka ta riga faɗa mana daga ci Allah ta'ala ke cewa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina qulu amanna bi ku ce mun imani da Allah haka kuka ce ku ce shine sai ka ce amantu billahi in ka ce amantu billahi da bakin ka faɗa to kaga in ka faɗa da bakin ka yi imani to kaga wannan shi imani ne Allah yake cewa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum san dai mummunai kadai shine waɗanda idan aka ambaci Allah sai zukatansu su raurawa su ji tsoro su ji tsoron Allah ta'ala wai za tulat alaihim ayatuhu zatu imanan idan aka karanta musu ayoyin Allah ta'ala sai wannan ya kara musu imani wa ala rabbihim tawakkalun kuma suna dogaro ga ubangijin su allazina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wanda kuma suke wato tsaye da sallah suke ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan baya ga faɗa waɗannan abubuwa sai waɗannan sune mu'minai da gaske an kan abin da ya faɗa cewa idan zikirallahu wajilat qulubuhum idan aka wato ambaci Allah sai zukatan su raurawa su ji tsoron Allah wannan ko aikin zuciya ne kaga to shine abin da malai ya faɗa ke cewa ikhlasu bil qalbi aikin zuciya ne shine alwajal alwajal shine ka riga jin tsoro tsoron mun mutuka mu ubangiji aikin alkhairi kai amma kana jin cewa ma ko ya karbu ko bai karba ba ko kai wani kusuri ko kai ba shine alwajal tsoro ne wato mai cike da wato ganin haiba na ubangiji to sannan kuma anan malai Allah ta'ala ke cewa وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلى أكا أكا karanta musu ayoyi na Qur'ani wanda sai ya kara musu imani kaga ashe imani yana karuwa ke imani yana karuwa kar ka taɓa tsammanin wanda ya fika da zunta masallaci ya fika aikin alkhairi ya fika wato baiwa saboda neman yardan Allah da kai da ma kai daidai kuke kamar mu ce mu daidai muke da Abubakar Siddiq babu wanda isa in duk da za mu taru duka da imani namu a mara kudin goro in mun shiga zuciyar shi ba za ba za mu rinjaye shi ba abubakar siddiq kenan bal da kuma umar da uthman da ali da sauran manya manyan sahabbai na sun yi sama wannan ba wato ba tsara wato ba tsaran bane su haka zalika manya manya wanda suke da rigaya a cikin a wannan addini a wannan al'umma wanda suke da karamu siddiq ba shi wa kawai ka hada shi da wani dan marisa misali yanzu ka zaki kamar su imam malik imam malik din rayuwar shi yayi akan bautan Allah ne kada wani wanda ke dan giya kace wani riski da imam malik imani ba zai yi ba wanda kai ma ka san idan ka faɗa ka baka kyauta ba kanka ba zo ka ba daidai bane irin su imam ahmad irin su sauran imam shafi'i abu hanifa da sauransu da sauransu da sauransu imam bukhari ba daidai suke da sauran waɗanda an san su su ga su kangararru ne a fili ba suna kangare ma Allah ta'ala ba daidai suke da su a imani ba banda wannan Allah ta'ala yayin da yake maganan mumunai cewa yanzu da aka canja muku daga Baitul Maqdis kuna kallon a sallah kuna kallon Ka'aba ta Allah yake cewa ba kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah ba zai tozarta muku imanin ku ba anan imani yana maganan sallah abin da ya faru a da can ana kallon Baitul Maqdis da ake maka mumunai suna iya kallon Baitul Maqdis ko su kalla Ka'aba a lokaci daya to amma da aka koma mu sai zama sai dai ai daya shi kuma Allah kuma sai ya rika fata yana sallah amma kuma yana fatan ubangiji canza mushi daga wannan wato mafuskanta yanzu koma yana kallon mafuskanta na babansa annabi ibrahim sai Allah ta'ala ya saka masa da aya qaddara taqallu wajhika fis sama to anan ne Allah ta'ala saboda ya ba mumunai ya fata musu da hankali kace zamanin sallar da suka yi a baya da kuma wanda suka mutu kafin a canja wannan alkibla imanin wannan sallar da suka yi ta ɓaci kenan tana cewa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah bai zama ba zai tura ta muku wannan imanin naku ba wato sallah shi sai Imam Bukhari da ya tashi kawo wannan da ya tashi kawo wannan aya sai cewa babu as-salatu min iman babi sallata daga cikin imani kaga wato wannan ya zama maka wato aikin gaba shi ma wannan imani akwai hadisi da ya tabbata a cikin sahihaini hadisi mazala ke cewa amurkum bil imani billah ina umartan ku da imani da Allah wa hal tadruna mal imanu billah kusan menene imani da Allah shahadatu an la ilaha illallah shine ku shaida ba ku da gaskiya sai Allah wa iqamu salati da tsayar sallah wa ita'u zakati da bada zakka wa tu'khunul maghnam al khums kuma ku bada khumsi daga abin da kuka samu na ganima kaga wannan duka a cikin shi akwai aikin zuciya shine shahada shahada farko bai zama yayi daidai ba sai inda ga sai ka faɗa fi sabilillah wanda zai kalmar shahada amma a zuciyar shi fada fi sabi lillahi kaga bata yi ba to saboda haka dole akwai wannan aikin zuciyar da shi ke inganta maka wannan fadan da kai da baki sannan kuma akwai kuma fada na bakin shi la ilaha illallah sannan kuma akwai iqamu salati wa ita'u zakat wannan aiki ne wannan kuma wanda kaga duka waɗannan abubuwa suna nuna maka cewa aiki a wato imani a cikin zuciya yake kuma wato a cikin abaka yake kuma a aikin gaba yake daga cikin hadisai wanda suka fito karar suka yi wannan bayanin shine hadisi nan shahararre wanda ake karantawa cikin usul talata na Muhammad Abdul Wahhab hadisin Abu Huraira da yake cikin sahihaini mazala yake cewa al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba imani wato wato 70 da wani abu ne rassa 70 da wani abu ne afdaluha qawlu la ilaha illa Allah mafi bicinta shine kace la ilaha illa Allah shine kololuwan imani kace la ilaha illa Allah wa adnaha wanda suke yake kasa da ita kuma wanda ke can ƙasa shine imadul adha an tariq in kaga wani dauda ka kusa da shi daga hanya kan jama'a su rika takawa ita maza ce wal haya'u shu'batu min al-iman kunya kuma wani bangare ne na imani anan in kallu in kullura ka tauka abin da malai ya faɗa mana ne maza ya kawo maka hadisi guda daya kaga cewa da la ilaha illallah wannan kauli ne magana ne la ilaha illallah magana ne ai sai kuma imadul adha an tariq busar da kuma cuta daga hanya wannan shi kuma wato aiki ne sai kuma alhaya kunya kunya tasirin shi nake gani a fuska amma sanin shi yana zuciya ne saboda haka kaga wannan aiki na zuciya saboda haka malamai suke cewa to kaga imani qaulun ne amalun ne i'tiqadun ne qaulun ne amalun ne niyya ne qaulun ne amalun ne ikhlasi ne saboda haka imani shine da abin da muke yi a zuciya mutum min imani da Allah min imani da manzon shi min imani Abubakar dan aljanna ne wannan imani ne kuma shine dai abin da muke faɗa a baki ka yayata mutum ba ba zai ce kawai yayi imani kawai gun ba a dole ka yayata ba zai ishe malam zai zo magana ce ba zai cika ba ka ce kai imani amma baka faɗa ba sannan kuma ba zai ce ba za ka ce ka yi imani ko baka taba ma Allah sujada ba baka taba ma Allah ruku'i baka sha baka da ba shi ba nan imanin bai yi ba saboda haka imani qaulun wa amalun wa i'tiqadun lokacin to wannan a takaice shine shine wato mutakar na ahlus sunna wal jamaa wani sati idan muka zo abin da zamu shiga shine wanda ya saba a wannan babu akwai wanda suka saba ah, tun daga kansu mu'tazila al-khawarij sannan kuma za a zo wajen su al-murji'a sannan kuma akwai abin da ake kira murji'atul fuqaha wasu daga cikin malamai wanda suka samu zamiya amma ba bai kai ba wannan zamiya ba ta da tsanani kamar waɗancan irin su imamu abu hanifa a wannan babu ya dan samu wata islamiya da Muhammad ibn Abi Sulaiman al-Ash'ari da sauransu da sauransu suka cin malamai Allah ta'ala ya jikan su sun samu zamiya a wannan ba irin shi ne abu da murji ake faɗa ba sai malamai suke kira su murji'atul fuqaha idan muka zabi bayani insha Allah mu ji inda Abu Hanifa ya samu zamiya mu kuma roƙa mushi Allah Allah ta'ala ya yabe mishi Allah ya yabe mishi duk wani kurakuran shi ya kuma yabe mu duk wasu mummunai maza da mata wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
جزاكم الله خيرا